الجهاد قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جبلا فروح الفاب يعنيها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستمسها طارقة طارقة لك المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم كي لا لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم
صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جلالي واجل الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم او اظلم واعوذ بك من وكان لساني انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أركب مدى أبن اليوم جاء واتو منشجا بياني وقد تنشا في كامل إلى النبي صلى الله عليه وسلم da irin abubuwa da Allah ya faranta a kanta da kuma abin da Allah ya halatta mishi da abin da Allah ya faranta a kan mu al'ummarsa da daidai abin da kamata mu tuna cikin waɗannan matsaloli da suka shafi rayuwar annabi da iyalansa kasancewarsa shi ma'asumi ne wato shi kiyaye ne Allah ubangiji ya ba shi isma kiyayewa duk abin da yana aikata yana aikata ne da umarnin Allah da kuma taimakon Allah tabaraka wa ta'ala gare shi haram ko ya yi kokarin ba zai iya yin shi ba wato Allah ubangiji ya riga tsare shi daga aikata wani abu wanda yake ba daidai ba saɓani kumu saboda haka dangane da batun wato matan da suke ba shi kansu wato suna sadaukar da kawunan su gare shi kaga an haramta masa shi ya karɓe su kuma ba sai lalle an wato an kira mutane ko an tara ko ko an ba su sadaka ko abin nan ba amma wani a cikin al'umma in wata mace ta ba shi kanta ma'ana dai ta ba shi kanta ne kuro amma haƙƙinta ba ya sauka da kanshi kamar sadaki kamar ɗaura aure kamar kira a kira shaidu da da yardar shi wasu wali dole wayannan abubuwa su kasance akwai banda annabi sallallahu alaihi wa sallama karɓar da shi ne yardar da shi ne auren da shi ne komai da komai na yi tsakanin wato al'umma haka nan kuma da ya gaya mana ubangiji cikin alqur'an ya yi wa ladina amanu la nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا يا قوة أن تكون إيمان إذا كنت أو إيمانك مؤمنين كنت وأنت مؤمنين أنا نشر بإسرائيل وبقى الشتاب ما كانت السنة من الشمس idan kun ka zo ku gabani saduwa da su to ba ku da idda a kansu ko gobe sun samu namiji za su aura amma a sadakin da kuka ba su kuwa rabin shi ya zama na ku dama da ɗaurin aure sadaki rabin shi ya tabbata na mace da rabin kuma zai za ka samu bayan shiga ba su saduwar ta da mijinta to tun da wannan ba sadu da ita ba ta cancanci rabin sadaki za a baka rabi kuma za a baka ba amma akwai tamfihi shi ne kyauta da shi miji zai wa matan shi idan ya kace ta don ranta ta sassauta makanta kuma dai ta takaita damuwanta da rabuwa da mijinta wata zai hukun da tsarahan dalila ya mun bayyana cewa a kace su saki mai kyau saki mai kyau shi ne da kace mace saki iri na sunna misali ne mutum yana zai kashi matan shi wanda suna tare to dole ya jira wato in ta yi jini ta wanke ban taba ta ba ko wannan sarkin da sarkin da ta samu sai su ce da lokaci wannan shine shi da sunna amma ba wai duk lokacin da ita ta nemi shi ka sai ni ta ce ni sai ke mata na ta ce shi a sai jira ya ga jini da ya ta ya ta ce da shi ko in sarkin da bai ta bai taba ta a ciki ba sai ta ce shi ne sarki na sunna kuma ya ce da sarki daya ba wai za ku shi ko uku ko ko dubu ko kuma adadin nujum kamar da wasu suna faɗa na da na na da shi wato adadin kwayar kasa da duk wannan ba daidai ba ne a nan mun ga Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da hukunci hukunci da dama wato waɗanda sun keɓe shi da al-mubarak lai ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataytahunna ujurahun atayta ujurahun mun halatta maka matan ka waɗanda kariya kariya da dakin ce wa ma malakat yaminu da kuma matar da wato kama da ce da su baiwar su da bayan ka misali mimma afa Allahu alayhi da abin da abin da Allah ya koye maka wa banati amika da kuma ƴaƴan wato kafanin ka maza da mata wa banati ammatika wa banati khalika da kuma ƴaƴan kawunin ka mata maza duka واللاتي هاجرن ما فقدنا كل قولا daga makka sun zo tare da kai madina wa da kuma da kafiri da kasar kasar da akwai kafirai a ciki wa mar'atan mu'minatan in wa hadat nafsaha lin nabi kuma Allah ya ta maka mace wanda ta sadaukar da kanta ta ba kanta gare ka sai da cikin sahabbai yake lokacin da wata mace wato haula bin hashin din ta zo ta ba Allah sallallahu alaihi wasallam kanta ne ita yariyar ta gaya babanta da ina Allah shi ya yi ko wani hadisi ya tace masa kai wannan matar ba ta jin kunya shi jama'a da gudu ce wai ita ta ba kanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake mata ai ta ji daraja wurin Allah shi yasa Allah ya ba ta damar nan ta zuwa ya Annabi sallallahu alaihi wasallam to malamai da su sabani da yawa a cikin wannan don matan da sun ba Annabi kansu suna da yawa ba mace ɗaya ba ne a wasu kungiyar ta iya yarda wasu kuma bai yarda ba amma dai lokacin ya bar duniya ko ɗaya daga irin waɗannan mata babu a gidan shi wato tabbataccen labari dai shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama an ba shi amma kuma shi bai samu damar ya karɓa ba shi ne aka ce mai nuna bintul hari tana daga cikin waɗannan da kuma zainab ummul masakin to wannan kuma duka ne wato babu tabbaci a cikin mata ne na aure aure su kuma an san su matan shi saboda haka ne waɗannan mata muminai da suke ba kansu da annabi sallallahu alaihi wa sallama har yanzu ba samu tabbataccen labari wata daga cikin su wanda wato ta shiga gidan annabi ta zauna tare da shi har aka santa ba amma za a samu cikin littattafai na hadisi ire-ire waɗannan labarai waɗanda dai su malaman hadisi ba su gaskata su ba ba su tabbatar da su ba.
امرأة الذي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين idan annabi ya yarda da wannan matar da ta ba ta ba shi kanta in ya ce ya kace da Allah ba shi izini khalifatan wato da baki ɗayanta babu wani sadaki a kansa babu wani batun a ɗaura aure a kansa shi annabi sallallahu alaihi wa sallam min duni mu'minin saɓanin mu'minai mu'minai kuwa in mace ta ba ta kanta to ma'ana dai ta ba ta sonta ne ta bayyana maka tana sonta sai kuma sai ka aure ta aure na na kulla wanda aka sani za ka ba da sadaki za ka kira mutane a ɗaura aure za ka kawo shaidu waɗanda za su tabbatar cewa akwai aure a tsakanin ko don a bambanta tsakanin wannan aure da auren mutu'a wanda an sani a farkon musulunci ana amfani da shi daga baya an dakatar.
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا لكي لا يكون عليك حرج ubangiji yana ce hakika mun san ba ta kadari na mun san ma ba mu mare abin da aka faranta a kan su su ba za ku iya su wato ba za ku iya su amfani da mace ba sai bayan aure da sadaki da shaidu da waliyi ko wani musulmi in zai aure haka ya wajaba ya yi to abin da dai aka faranta a kan su tun daban da na ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ce kuma dalilin wannan domin cewa namiji zai auri mace a ce masa sai ka kawo sadaki sai ya nemi izini wajen waliyin ta kuma wajen da nemi yardarta sannan kuma a nemi gaba a zan da za su halarci ɗaurin aure kuma a samu wato wa shaidu waɗanda za su ce shaidu waɗanda za su tabbatar lokacin da zai tafi da ita na dai matan shi ne mun taron ɗaura masa aure duk wannan don ne don ba babu kiyaye na Allah saboda wata tsira ayyai abu wanda yake ba daidai ba amma annabi ma'quli ne saboda haka ba a da masa waɗannan abubuwa ba don shi ko ya so yi abin da Allah ba ya so ba zai iya yi ba don yadda aka tsara ma annabawa haka Allah ya ce wato sako da za su mai kamar ne batun dai da batun wato rubutu ko kuma waka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da sanin shi na larabci ba ya iya yin waka menene ya fara maganar waka sai ya kawo shi zance ba a tsawaƙi ba sai kawo shi zance wato inda zai ambaci kalmar wata ta zo daidai da abin da suka ban su suna faɗa na waka lokacin da ana tona hannun da wasu na biyan mahuna laila an kama ta daina wala ta saddaqna wala ta sallaina fa anzilna sakinatan alaina وثبت الأقدام إن قلنا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا وشير أمين يا ميت أبينا أنت أبو أما بيجيز أكتبوا أن المسجد في أبينا أبينا أبينا يو بسم الله حادثة لهم به من قد علمنا ما فرضنا عليهم بأزواجهم وما ملكت إيمانهم hakika wata abin da muka faranta a kan su gani da matan su na aure da kuma wadatanan su ko kuma da bayan su wato an an bayyana shi ko an sani likai da ya kuma alaika haraj wato Allah ubangiji ya zaro sai maka ya Muhammad wannan abubuwa saboda kar ka kunta ta kanka ko kuma don kar ya aika maka hukunci wa kana Allah ghafurur rahim Allah mai jin kai ne kuma mai rahma mai gafara mai yin kai ga bayansa waɗanda ya koyar da su.
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء To waɗannan mata da suka ba da kansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba ka izini ka jinkirta wanda ba ka so cikinsu kamar yadda kake so. ka haɗa da kanka ko ka jawo ma kanka ko kuma ka karɓa ka yarda ma wanda kake so Allah ya baka waɗannan izini duka ka karɓa yarda ko kuma ka bari babu wani tilas a kan ka idan mace mace ta zo ta ce maka na sadaukar da kai na gari ka kuma na za ka kai na to shi ke nan in ka so ka karɓe ka in ba ka so kuma ka ba ka wannan fuska ɗaya na wannan aya fuska na biyu shi ne game da matan shi na gidan shi kansu wajen raba wato garare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah bai faranta masa wa'annan darare ba amma shi fa yana adalci kuma yana rabawa darare amma Allah bai faranta shi a kansa kamar yadda aka faranta a kanmu mu idan wato daren wannan muka ba wancan wato daren wancan muka ba wancan mun laifi annabi ko ba haka bane duk lokacin da Allah ya wato ya kasa ya kira wanke a zuciyarsa zai kira ka ko ba ganinta ba ya zama ganinta wanda kuma tana da ganin da ke hakuri wannan Allah ba da mashi ba ya aikatawa saboda haka yana adalci cikin komai da komai har ma yana kama kansa yana roƙon Allah ya gafarta masa abin da yake zuciya na karkata wajen wasu cikin matan shi daga wasu wato yana in aka dace abu manzala sallallahu alaihi wa sallama sai ya raba ya raba komai daidai dalale yana raba su daidai a kare shi na tufafi yana raba shi daidai abinci yana raba shi daidai hira ma da yake da matan shi yana ba su lokaci na hira daidai baya bincika wata akan wata in ya ka an kawo abu ko turare ko mene ne sai ya raba su masu daidai sai ya yi wani wannan ne shi abin da na na na wato zan ce ni adalci shi na adalci a ciki to ya ubangiji ɗalibin abin da kuma kai ne ka mallaka ni da gaskiya ba wato son zuciya wato tsarkar da wani matsaya da shi matar don wasu halayen su daban da wasu kyawun su ba da ɗaya ba ɗabi'un su ba ɗaya ba halayen su ba ɗaya ba ƙwarin su wajen aiki duk ba ɗaya ba duniyar su da hakuri duk ba ɗaya ba saboda haka zuciya na ɗan adam yana karkata wani abin da ya dace masa wani da ya bin shi wato dacewa to shi ne manzo Allah yana roƙon Allah son zuci wato sonsa na matan shi na cikin zuciya din mai yana roƙon Allah Allah ka gafarta min in na karkata wajen wata cikin su da so na na zuciya to kun gani wannan ina bin da mu kuma Allah da za mu iya ba sai dai Allah kuma ya gafarta kamar mutum da annabi mu ya roƙi Allah Allah ya gafarta masa wato ya kai wannan shi abin da zai iya in ya raba sai ya wannan shi abin da zai iya abin da ba zai iya ba wani hannu da ba hannu na ba ka gabata min shi wannan abin da yake ba to mun wasu mu gari irin wannan ya ubangiji wannan ya tsara da da ya ne da kai mu kula da mu ne mun duk da shi mun da da dai mu da san iyawar mu to amma na zuciya kuma ya ubangiji da da ba ta masa shi don ya fi karfin mu to haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi Allah zai kaukata mana to fi man ta ta'u min dunya وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أذنت فلا جناح عليك shi wanda ka bin shirkatin na matan da sun ba ka kansu inda da baya kana son ka sai ka dawo da ita babu ko lokacin farko ba ka yi magana ba ba ka ce ta ba to daga baya kana son ka sai ka karbe ta in kuma matan ka na aure wato ba ka kira ka ba misali ka ba ka kwanaki saboda wasu dalilai to lokacin da ka nemi ka dawo da ita sai ka dawo da ita wanda ka auka wanda ka san da darinta sai ka ba ta dare wanda kuma wanda aka ba ka ita kuma ta jira wannan za ta yi haka ne saboda kowanne a cikin su ranta da har da ta kwanta zuciyarta ya yi daɗi.
ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ذلك أدنى أن تقر أعينهم wannan shi ne mafi wato sauƙin wajen haranta musu rai wa za a hakan da kuma za su daɗin ciki ba wa yardan da bima a sai da wannan kulluhun kuma za su yarda da abin da ka yi musu duka da ba su ɗaya halaye da aikace aikace duka za su yarda da abin da ka yi idan sun ranka kai kas babu karkata babu zalunci da kan a kowane hali kana yi adalci to duk abin da ka yi za su yarda da shi sun san ka cewa kana da adalci kana da shiyarwar Allah a dangane ka abin da za ka yi da izinin Allah Allah ya taimaka.
والله يعلم ما في قلوبكم To Allah ba ya san abin da yake cikin zukatan ku saboda haka ku yi kokari ku yi adalci ku daidaita tsakanin iyalanku ku ba kowace kowace ɗaya a cikin su hakkinta.
وكان الله عليما حليما lalle Allah ubangiji masani ne ya san abin da yake jikin kasan ku kuma mai hakuri ne yana muku hakuri yana jiddika muku ya san da abin da kuke yi kuna karkata da sauransu to abin da yake wajibi na raba wato tara ne shi ne ne da saduwa da iyali shi ne wajibi ko ko garin ne dan ne wajibi saduwa da iyali shi ba wajibi ba ne in kana da niyyar yi ka sadu da iyali ba ka da niyyar yi shi ke babu komai a kanka
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تمكن بهن من أزواج ولو أعجبك
لا ماذا لا يحل لك النساء من بعد ما يولد من أتى أنبتا قوة الآية da aka ambata matanka danginka waɗanda ta ba da sadakinsu da bayanka da Allah ya bore maka da dai abubuwan da aka ambata kan su da bayan su wata mace za ta za ta halatta gare ka wallahi laka nisawu ba wala an tabarka da bihinna min azwaji haka nan ko ba za ka canza su da wasu mata wala wanda baka hukun ko da kyawun ya ba ka sha'awa ba za ka canza matanka ɗin nan da wannan ba za mu ga kan bayanin dalilin wannan illa ma malakat yamin yaminu sai dai waɗanda bayan waɗanda ta mallaka ko na waje ba komai wannan wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah kuwa yana nan makiyayi ne mai gani mai ganin komai da komai da cikin abubuwan da kake yi to wannan magana ya zo da shi ya zo lokacin da Allah ya umarci annabin da ya ba matan shi zaɓi suka zo suka zaɓe shi duk da hali da wahalhalu da sai yake ciki sun zaɓe shi a kan duniya da kuma jin daɗinta lokacin da suka kira a ko za su fita da gidajen kuma lokacin da Allah ya faɗa masa wannan magana. To, wato malamai da yawa kamar su ina Abdullahi ibn Abbas da Mujahid da Bahar da Qatada da ibn Zayd da ibn Jarir da dai sauransu sun ce wannan wannan aya ta sauka ne saboda takawa ga matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ubangiji nan ya bayyana cewa ya yarda da su saboda zaɓi da suke wa annabin sa sallallahu alaihi wa sallama duk da wahalar da suke sha to tun da suka zaɓi annabi to waɗannan ba za a canza su ba ba za kuma ba za a kuma a yi wasu aure ba amma fa malamai sun tabbatar kamun annabi ya bar duniya bayan komai ya tabbata matan kuma sun tabbata Allah ya halarta mata mata bayan wannan shi ne suna cewa hadin ayyukan wa abaha lahu at-tazawwu at-tazawwu ya halarta mishi yayi aure kan karshen rayuwar shi sai dai bai samu damar shi yayi aure ba عائشة رضي الله عنها كما سوى ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء من لو ألا بيدار دوليا با sai bayan Allah Ubangiji ya shayar da wannan hukunci na haramcin mata ɗin nan da gane da shi har da halatta masa mata in yana so ya yi aure amma shi bai yi ba bayan an masa ba ya tsaya a kan abin da yake da shi.
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
وكل زمن الآية بأرض يوم زياد الأنصاري لنا شيخ سيدنا أبي بن كعب أرأيت أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفينا وتوفينا أما كان له أن يتزوج إذا مثلا يقول الله يرى تعيش ما تدك كافون أشاهد وأن الآية إذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يا لا أي يا تنبي سيدنا كعب أميت كعب رضي الله عنه لكن متى فقال وما يمنعه من النساء أعيد تولى الآن لنا يا أيها الذين أهلنا لك أزواجك أزواج الحين يا أخي متى أي الله غني يا شاب وأنه كنت يا راشد بن يلي أولي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا الذي إلا أن يؤذن لكم to lokacin da ayan ta sauka ne a kan zainab bintu jahsh lokacin da annabi ya aure ta ya yi walima waliman da ya yi nan ya aka yi abinci wanda ba taɓa yin irin sa ba ya yi abinci sosai kuma ita ta ita suna ummu sulaim ita kuma ta yi nata abinci na musamman ta ba san ta anas ya kawo annabi don ya ba bakin sa mutane sun taru da yawa a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen wajen cin abinci to amma da aka ci abinci aka gama ba su fita daga gida ba aka daura wasu ne mutum uku kan annabi sallallahu alaihi ya yi yana zaune tare da su yana so da shefanta da matan shi matar mutum gidaje kun sani da kunci matar ba tana zaune a kan gado tana kallon garu ba ta iya tsawayi wani za ta iya mata motsi ba iya ta kai ba ta iya ta kai shi annabi ko wani yana jira su an ci abinci an gama komai da komai amma suka fuskawa suna hira suna jin daɗi ko ma dai suna taya shi murna cewa ya ya san gamu amarya to ana fiye da manzo Allah ya fita ake ya bi matan shi ko ya je ya ya ya ya ya je farko wani aisha ne shi ta ta yi ta amshi ta sai sai gurin ta ce Allah sa albarka iyalin ka ta sami ta sai dai ya manzon Allah ya ce mata ni ya yi mata sai zuwa ya wuce na gaba na uku na har ya gama duk matan shi ya zo ma mutanen nan suna kwanciyar suna hiransu suna zaune ya zauna haka kuma dai yana jin kunya ya kafa ce musu ya yi za ta kuku karatu a kusa kun yi gidan kuka ba su je ba ya fita kuma na biyu ya je ya yawo gidajen matan shi suka yi ya yi ya yi da wannan ya yi haka nan ya dawo maje malaman suna nan suna zaune ba su bar wurin ba to daga nan Allah ubangiji ya saukar da wani doka game da shiga gidan annabi da zama a ciki da cin abinci a ciki kuma zama bayan cin abinci shine Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu يا وإياكم مني لا تدخلوا بيوت النبي صدقوا شجري لا جمع النبي إلا أن يوزن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه إني واتو واتو صدقوا شجري لا النبي سيد إذني إن ينكر إذني كشجر كتير أبنتي تأخذوا كتير أبنتي سيدي إن كنت مكي بذاكذون هيرابا kuma ba za ku zo tun ba yi abinci ba ku jira shi har ya nuna a kawo ba daidai lokacin da aka ce muku ku shiga shine ku shiga amma fa sabanin wasu wanda kuma shawarta ne na annabi kan harkar wato gudanar da lamarin al'umma kamar abubakar da umar da usman da ali da makamantansu waɗannan kullum suna tare da shi don in wani abu ya tashi na yaƙi na ne ma su ne masu ba da shawara saboda haka su wato ba su shiga a cikin wannan lamarin ba ko da suke sun sun bi ba ta zuwa sai an kira su amma dai wato hukuncin ya ce su da wannan wannan lamari shi ne ubangiji yana ce ghayra nadirin ne kar ku zo dan bayyana ba kuna jiran sa wala fi idza du'itum fadkhulu wa idza qalitum fantashiru in an kira ku shiga ku ci abinci idan kun ci abinci kun gama ku wato ku wace kowa kuma gidansa wala mutba'in lil hadith ba za ku zauna kuna hira ba
إن ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحيي منكم kun sani wannan zaman ku na hira ku daɗe a gidan annabi har ya rasa sukuni din nan abu ne wanda yana cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam wato yana damun shi to amma yana jin kunyan ku baya ce muku ku tafi
والله لا يستحي من الحق Allah kuwa kunya ba ta hana shi ya faɗi gaskiya ko kuma tabbatar da gaskiya shine Allah ya fito ya ga muku ga abin da ya kamata ku yi وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب idan kuma kun ne kuna neman wani wani bukata wani abu gurin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam eh ku nema amma fa bayan shamati bayan hijabi ba kai tsaye ka zo ga fuskan ka ga fuskan ka ku yi magana ba a'a ta bayan hijabi ka ce mata wanke umar mu'minin abu kaza muna neman ki ba mu shi misali ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم sa wato sa ga tsakanin ku da su ko maza da su matan annabi sallallahu alaihi wa sallama sa bambanci wajen cuɗanya tsakanin ku da su din nan ya fi aikacewa ga zukatan ku da zukatan su
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله baya halatta gare ku ku fici annabi ko kuma je ku yi wani abu da zai dame shi wala an tankihu azwajahu min ba'd wasu mutane su ce sabai wasu wasu ya shiga ransu ba wanda ya ji suna ce in dai annabi ya bar duniya kan wance suna nufin aisha wannan wani sananne ne ma ya ce shi zai aure ta wani kuma yana ce ai zai zaɓi ɗaya daga cikin sai aura to Allah ubangiji sai ya fitar da wannan wanda dai ya yi magana Aisha shi ne sai na fal'a yana hira da sai hira da sai na Abubakar ko kuma da wasu sahabbai da yake musu shi kan yana sha'awar in Allah ya yarda ne ya ba shi tsawon rai kuma annabi ya yarda shi to Aisha nan zai aure ta a bai na fal'a bin kuma yi zai to amma an zo an gaya masa wannan ayar da ta sauka ya yi kuka ya yi ba abin da bai bana take wallahi bai sani ba annabi yake wallahi bai sani ba da bai yi tunanin shi ya yi wannan tunani Allah ya farka mishi to shi ne wala an san to da mun ba'di abadan wato Allah anan yana ce in kuna neman wani abu a gunsu ku nema bayan hijabi kuma in ya bar duniya ba halal ne gare ku ka auri matan shi ba har abada haramtattu ne gare ku kamar yadda iyayen ku waɗanda suka haife ku domin su waɗannan ummatul mu'minina ne إن ذلكم كان عند الله عظيما ku sani lalle lalle wato batun auren matan annabi ko tunanin auren su ko yin ilmu su zance tare da sha'awa na zuciya hakika zunubi ne babba a wurin Allah tabaraka wa ta'ala laifi ne babba a wurin Allah saboda haka ku nisanci waɗannan sunanuka na shaitan إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما to hakika duk abin da kuka bayyana in kun bayyana wani abu ko kuma ku koye shi wato kun bayyana shi kamar na farha ko kun koye shi kamar na wancan sahabi to Allah ubangiji yana sane da shi domin ba abin da zai koya gare shi da zukatan mutane to shi ya sani san da shi ne ya fassara maka da ba halice ka ba cewa za ka yi tunani kaza za ka yi tunani kaza cikin tunanukan da abin da za ka zartar da abin da kuma ya hana maka ba za ka zartar ba to suka je wannan Allah ya sa iya sani aya wanda ita ce aya na hijabi kuma ita aya hijabi cikin da akwai laduba a hukunce hukunce da ladabi na shari'a wanda Allah ubangiji ya zana kuma ya aza mana a cikin abin da ya dace da da da kuma tana da cikin abin da ya dace da zancen sayyidina Umar ibn Khattab an dade sayyidina Umar ibn Khattab yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya manzo Allah matan kan nan da tsare su suna fita suna shi suna cuɗanya da munafiki da kuma mumini mumini abin zai dame shi saboda imani shi munafiki ko yana jin daɗi saboda ya ji mutuncin gida ko kuma ya shiga hurumin gida saboda haka ya manzo ya manzo Allah ka kebe su ka hana su fita sai na Umar ibn Khattab ya ta faɗi faɗi wata rana ɗaya daga cikin masu annabi ta fita tana so ta je bayan bayan gari don a lokacin babu wura babu ba su da tsari tsari ne mai da muke muke da kuyi yanzu kaga duk da wato suna je jeji su yi injiri fatan na kadan su dawo sai matan tana tafiya sai annabi ya ce mata wani a cikin sai na umar ya ce wani ce mun gane ki dan ta fi tsawo ta fi jiki da kwaya san sa to mun san shi ba sai ta koma ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mata manzo Allah idan mutum ta zama mana ta zama mana wahala ko kuma sifa gafa game da sai na Umar ya gaya mini. To shi ne wato Allah Ubangiji ya saukar da waɗannan ayoyi na hijab a kan wato yunkurin da shi sai na Umar Ibn Khattab yana faɗa ya tabbata ya zo cikin sahihai cikin Bukhari da Muslim. Yana cewa Umar Ibn Khattab yana cewa na dace da hukuncin Ubangiji na cikin abu uku na ɗaya yake dace wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ma da ta shar'anta mana sunnar sallah raka biyu a maqamun a maqam Ibrahim a Makka to Allah da ya saukar da wannan وتتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لو اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى wannan ɗaya kenan sai na umar ya roƙi annabi ya yi mutu sai Allah ya sauka wa qul ya rasulullah inna nisaka la yadkhulu alayhin al-bar wal fajr ma tabta mutumin kirki da mutumin banza suna shiga suna karɓar bukatun suna shiga wannan ba daidai ya manzo Allah ka hana shigar su gidanka me yasa ba za ka tsare su ba sai Allah ya saukar da ayin hijabi wannan ma yana daga cikin dace dace wata na Umar ibn Khattab sannan kuma na ce wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da suka taru suka haɗa baki akan annabi cewa ya yi musu abin da sauran mutane suna matansu har annabi ya rantse da zai zo kusa da su ba tsawon wata guda ya yi kwanaki ashirin da tara bai shiga gidajensu ba to lokacin annabi a sayyidina umar yake masa ya manzon Allah karka damu da su ai Allah zai karka wato zai saka maka da wasu matan da sun fi su kyawu sun fi su kirki sun fi su daraja shine Allah ya saukar da asarabu min sallaka kunna an yubaddila azwajan khayran min kunna muslimatin zuwa da karshe abin da yazo a cikin suratul tahrim to wayannan sune da abubuwan da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ya ya dace da su to annabi yace قد كان في في من قبلكم محدثون akwai cikin al'ummun da suka wuce wasu mutane su ba annabawa ba ba manzanni ba amma Allah manzanni ba ta mutu a cikin zancen su ya saka zukatan su wani abu in su baka zai dace fa in kana fi ummati ahad inda kuntu a cikin wannan al'umma ta to lalle umaru umaru minhum daya daga cikin su da yana umar ibn khattab waɗannan muhaddathun su ne ahlul ilham su ne waɗanda Allah zai ilhamtar da su abinda ma ba su sani ba ya zo ba su su faɗa kuma ya tabbata irin wannan akwai shi cikin al'umma wato cikin sami'an bayan Allah wayanda yawanci muna ce musu waliyai ko kuma dai salihai لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا
anan ubangiji yana ce dan ba abin da fi abarin na babu laifi idan sun cutu sun cutanya da iyayensu wayanda suka haife su fi abarin na iyayen da suka haife su wala abna'in na babu laifi wajen cutanya da 'ya'yansu da suka haifa in sun haifi yara da wasu domin annabi bai auri budurwa ba sai Aisha kadai sauran ya mata ne manya da sun taba yin aure daga baya da aure su suna da ƴaƴa daga wasu mazaje daban to Allah bai hana su wato waɗannan mata mata na shi da hana su su yi cuɗanya da ƴaƴan su ba wala abna ikwanihinna haka nan wala ikwanihinna bai hana su su cuɗanya da ƴan uwansu ƴan uwannin su ko da ko da gidan ko da abin ko da umin duk ana iya saduwa da su wala abna ikwanihinna haka nan kuma ƴaƴan wato ƴan uwannin su ba ana musu su yi sanya da su ba wala abna akhawatihinna haka nan kuma ƴaƴan wato ƴan uwannin su mata Allah ubangi bai hana su su sanya su sanya da su ba wala nisa'inna mata kuma ba ana su su haɗu da su ba wala ma malakat imanin bayi kuma bai wato bayi maza waɗanda dai wato bayi su ne su ma suna su sanya da su saboda bambancin matsayi tsakaninsu wattaqin Allah amma duk da wannan ku ji tsoron Allah ya kuma da matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen saduwa da cuɗanya da waɗanda yanzu aka ba ku izini ku yi mu'amala da su din inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah fa yana nan cikin duk abin da kuke aikatawa duk abin da dan adam zai yi to Allah yana tare da shi yana ganin shi kuma yana ga yaya zai zai zartar da dokokin da ya aje ko babu duk wannan duniya dokoki ne Allah ubangi kuma ya ce ke bayansa waɗansu ya san ya halice su kuma ya aza su kuma ya ba su hankali kuma ya ba su ikon zaɓi su yi abu mai kyau ko kan su yi duk ya ba su wannan amma waɗanda ya kai da su da rahma sai ya sauko musu ya aiko musu da annabawa da manzanni ya sauko musu da littattafai wa'anda kuma ya yi imani su wato ya so da ta su kuwa sai ya bar su can wanda cikin su Allah ya karkatar da zuciyarsa ga alheri sai ya dawo wanda kuma ya zauna cikin dukunsa sai ya zauna cikin wannan duhu har ya gamu da duhu na lahira shi ne a nan ubangiji yana ce inna Allah كان على كل شيء شهيدا Allah yana nan wato cikin duk abin da mutum ya yi ne shi wannan ya faɗe shi saboda mu kyautata wato halayen wajen za mu yi abu duk abin da za mu yi ko ta raka za mu yi kamar yi ta saboda shi mun san lokacin na ɗauko ne na ba mu ci ni da na bayan amma Allah ya ba shi tuntuni rabon shi ne ko da zai menene zai yi ba zan iya yin amfani da wannan abun ba wannan abu da fatan dama Allah ya riga baya kuma me yasa ni ne zan bani ya fede ka a cikin halittarsa duka kai ne wanda za ka zama amintacce ga wannan matsala da zo ka aikata kai kana aikinka shi kuma yana aikin shi da yana karba lokacin da Allah ya karba kuwa kankanin abu nan zai girma ya girma ya girma har ya fi dutse na uhudu girman abin da ka bayar ɗin kaɗan ɗin wasu naira goma misali ka bayar to tarin na yi har yawan da yabi wato nauyi dutsen nan na uhudu duka lada ne wanda za a baka kai kuma gobe a lafiya kai wanda ka karɓa kuma an aza maka in ka karɓa karka da kika goge wa Allah da kuma addu'a ga wanda ya zama shi ne sanadiyar samun wannan abu daga Allah kai mishi addu'a to shine abin da ake so amma ka ga a yanzu wasu mabaranta a ranar za su ga masallaci duka kan za su yi in sun nemi ba ka ba su ba su yaje maka riga in ka ba su abu kana so ka raba musu ai ba ka isa ba sai dai wanda ya rike din daga ture ka ya je da abun shi kuma ba ka bayar ba ba ka nuna musu cewa kana da abun ba sai zagi to irin wannan Allah baya so Allah ya zana abubuwan da ya tsara su wanda yana da abu wanda ba shi da abu duk Allah ya san halayen mu wani ya halice shi ya sa rawa a zuciyarsa ko an ba shi abu ba zai bayar ba wani kuma ya halice shi bai sa rawa din nan a zuciyarsa ba sai ka ga a duniya sai kore masa abubuwa ya kawo masa sai ya bayar abin nan misali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi rashin lafiya akwai dinari bakwai ko shida a hannunsa yana gidan Aisha inda wata aisha waɗannan gina bari da sadaka da su to ba ni son sadu da Allah ya tambaye ni ce na koyi wasu a gidana aisha kuma tana rike da shi wani lokaci hankali yana zuwa wani lokaci kuma su ma tana zuwa sai ta ta bata samu damar ta tashi ta yi sadaka ba da ya samu hankali ta zuwa ya ce aisha kin zartar da abin da na gaya miki take masa wallahi wato kula da kai hana ni nake mata aisha yanzu na sadu da Allah ne zan gaya maka ke ji sarki da ke sadaka to don shi ya san ba na shi bane amana ne Allah ya sa hannun shi sai ya sadaka don kowane zamani bukatun su daidai da su arzikin da Allah ya ba su daidai da su misali abin da yau wannan zamani mun nan abin da mutum guda yau ita yini guda zai kashe wataƙila sahaban annabi wani zai zauna wannan abun wata ɗaya bai gama ba me dalili ai a lokacin kowa Allah ya bashi wadata wato wadatin wadatan zuci an kankan da shi mabarata ne masu neman ne amma zamanin mu ne yanzu kaga ko baka fita shi ba ko gidan ka za ka same ka sai ka bayar ko ba ba ana ba yi yawwa to saboda haka sai Allah ya kawo arziki na da za ka don ka karbi kanka gwargwadon wahalar da ya lafta maka Allah zai ya ba mu ko kuma kowane mutum yana da irin abin da aka aza masa kowa goma ce kana ba ta masrofi sai ka za a karkashi akwai wasu kuma suna damu ta kuma suna so su samu nasu a cikin abin da kai ta baya haka wannan shi take rayuwa to Allah ya yi duniya duka a bisa haka Allah zai taimake mu Allah ya ba mu nasara to bismillah mun zo karshe ko بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو عنا تقبل صيامنا وقيامنا وسائر اسئله فيهما كان يا رب العالمين يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سيد الفاروق حسبي بهم قدير صلاة وسلم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي أمي قليلا يهوذا بالمحصد وانزلا ولا تبيا عن أيديهم تهولا وأكرم به مكانا تهراه منزلا وحق عباد الله في المجد والعلا الذي له على الجنان مبوء نبي قديم القدر بالحق مرسل وأن به المتكامل الأول ملوك فلله منه وهو أعلى وأكمل عظيم بالله العليم وعلى عظيم بأسرار القلوب من الضوء أفعال الندى خيرا وأعمال سادة وذاك رسالة قليلا وجدة فيا هبذا منه لمن شاء أمدة إمام الحمد لله فله أولى به وتملك الجميل ويرضو له رتبة فوق السماكين قد سمت وباب لك كتاب متامل وأي هدى بالأمر والنهي أوكمت إذا وجدت الهدى يتقدمت معاي رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الذي هذا المفاخير والعلا ما لست من عين الكتاب وما تدر وأنا يدانى بالمكان الذي تلا هوى كل مجد للورى وجلالة ومن شك فيه فهو هله ضلالة لشخص فيه فوق الخصوص مزية مكانته للمرسلين علية فكم فاسد على هذه وهو صالح رسول لأسرار المنادي كفاله وناقبة الإسلام تظهر خمسها وإذا كان مروءا على البر أسها كل البر والتقوى وأهل الفضائل كما سبق قول الحج من خير قائل وحب النبي الهاشمي يا محمد وأطيبه النفس وأدوى لهم يدا على كل فن فضل الله فنه فقد ساس ينسى لخلق ضرا وجنه جزاء مدئه حرير وجنة وما هو إلا من جهنم جنة ألم تر أن الله هواه إذ هوى فلما أديل القرب من وحشة النوى وقال به إن مرتد البر ولا وصل منهما جرم ولا نجوم اللوم نبي الهدى بحر الندى سالم الإدى مبرهم بالسجير أبوا الوزر وظنوا رجال أنهم سورقوا السدى أساوى الولاء فلم تلالت والرجاء وأمرهم دون يجل ويسلو وهدى بحفظ الله في كل حياة فلما انتهى بعثه مد بجرأة
Thank
هو المصطفى المحبوب طبعا وقربة أقول عنه هوى ومحبة
you.
ملائكة الرحمن قالت بفضله حرام على الأيام إيجاد مثله على الرسل
قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جبلا فروح الفاز يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها ليتجري العلا في قطعا هنا أحلام ترويها ليتجري العلا في قطعا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جبلا فروح الفاز يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها